أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق على أصر الحج بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم وأذ... نعم وأذلفت الجنة أتقصنت دع الجنة lilmuttaqina ga wanda suka masu shayin ubangiji aka kusanto da ita a waje wanda yake gaira ba'idin wanda ba manisanci daga gare su ba za a kusu kusanto da ita za su ganta kuru-kuru haza wannan abin da kuke gani shi ne abin da aka yi muku alkawari aka yi alkawarinsa da kulla awabin da dukkanin wanda yake mai komawa zuwa ga Allah wanda ya zama ya mai da lamarinsa zuwa ga biyayya Allah hafizin kuma wanda yake mai kiyayewa da dokokin Ubangiji na ya ce man hashiyar rahman wanda ya ji shayin ubangiji bilgaibi a faci a ɓoye waja a kuma ya zo da kalabin munibin da zuciya wadda take mai komawa zuwa ga Allah. ya ce za a ce da su mutaƙi na dinnan masu shayin ubangijin nan udkhuluha ku shige ta ita aljanna bi salami wato kuna cikin aminci kuna cikin aminci daga dukkanin wani tsoro zalika wannan yinin wanda shiga ku aljanna ya tabbata a cikinsa yawmal khulud shine rana wadda take rana wadda take ta dawwama a cikin aljanna lahum ma yashaquna fiha duk abin da suke su ya tabbata gare su a cikin a cikin aljanna duk abin da suke bukata suke so na jin daɗi ya tabbata gare su a cikin aljanna sai Allah ya ce wala daina mazid ga kuma daɗi a gurinmu amsa abin da suke nema ko kuma suka aikata suka aikata ubangiji zai ƙara musu daɗi shine can yake faɗa lillazina ahsanul husna wa ziyada yawwa bacin an ba su aljanna an ba su dukkanin abin da suke muradi suke so ma ya sha'una sai kuma ziyada ziyada ɗin kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi shine ganin ubangiji yawa yadda ya tabbata cikin hadisi na ashabu sunan idan yan aljanna sun shiga aljanna sun shiga aljanna shikenan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ce da su a kono alkawari da ubangiji kuma yake so zai zartan mu sai ce ah sai ce ya ubangiji ubangiji yanzu ba ka nauye ma'auninmu ba ka shigar da mu aljanna ka sa fuskanmu ta yi haske da Allah ba kai mana wannan ba shi kenan fayar shi fallawul hijaba ubangiji sai ya yaye musu hijabi fayan zuru na ilayi sai su duba kuma zuwa ga ubangiji sai su shuhudan Allah Allah ya buɗe musu zatinsa shi ne a cikin nassin hadisin manzo Allah yake cewa fa wallahi ma a'tahumullahu shay'an أحب إليه من النظر إلى وجهه ولا أقر لأعينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله ألا بيباس ونا أبو مكي داعي دستنير إدانون سبا إرن دوبا إزوا ذاتن ذاتن الله دا الله بي بوجه muku kaga wato ashe duba zuwa ga zatin Allah ya fi aljannar daɗi yadda za ga arafai suna kiran zaka ji suna wani zubin in zaka ji sun faɗa aljanna amma suna ibara da ita ba aljannan da ka sani ba kamar shuhudin Allah yawa a buɗe ruhi ya dinga shuhudin lamarin Allah sai ga suna suna suna ibara da wannan yawa can kamar da ke cewa man yubbini wa man yarani fi jannatul khuldi kaga akwai wanda suke cewa ba wai aljanna da ka sani ake faɗa ba aljanna ce ta shuhudi yawa wanda ya zo ke tare da shi kuma ya bi shi aka yin lamarinsa sai Allah ya buɗe masa wannan aljanna ta shuhudi shine ganin zafin Allah Allah ya sanya mu cikin su na'am wa kam ahlakna qablahum min qarnin da yawa muka halakar da muka halakar da karnuka gabanin su ne al'ummatai na kafire muka halakar da su hum ashaddu minhum bashadan badashan wanda su ne mafi karfi daga gare su su quraishu fa naqabu ya zamo sun yi bincike filfilada a cikin garuruwa ma'ana sun yawata sun kiwaya a cikin a cikin garuruwa hal min mahisin ko akwai mabauta gare su daga mutuwa duk da irin yawon da suke ba samu mabauta daga mutuwa ba da mutuwa ta zo sai da ta tafi da su na inna fi zalika afiqa a cikin wayannan abubuwan da aka ambata li zikra akwai izina liman kana lahu qalbun da amma ga wanda yake da hankali wanda yake da hankali aw alqal sam'a ko kuma wanda yake sauraron yake sauraron gargadin da ake yi masa wa huwa shahidun alhalin yana mai mahalarcin zuciya gashi yana sauraro kuma zuciyarsa kuma tana cikin halin hududi shine za ka ji da yawa daga cikin su arafai suna cewa shi hududi wato akwai wuduri wanda za ga shi kawai me da kunnan nasa yake yake sauraro amma kuma bai shagalci zuwa ga abin ba shi ne huduri na ammawa kenan wanda za ga shi kawai hudurinsa a iya zahirinsa ne an ce yi yi an ce bari na bari yana jin wa'azin daga shi wanda yake karanta shi ne wa'azin akwai kuma wanda su kuma za ga ke kwantucu ne a'a su hudurunsu idan ka zo ka nemi su gargadi to misalin kana karanta musu alkur'ani to sai su dinga jin hudurun cewa abin yana towa daga daga hadara ne yawa kai mai wa'azin a zuciyarsu ba kai suke saurari ba ji suke kawai Allah ne musu gargadi za ga abin da suke ji kenan akwai kuma wanda gabaki ɗin su kuma hudurin nasu gabaki ɗin sun karar da kansu ne gabaki ɗin jin abin suke daga Allah yawwa so to Allah na muje ولقد خلقنا السماوات والأرض haƙiƙa mun halitta sammai da ƙasai wa ma bayyana huma da abin da yake tsakanin sammai da ƙasai fi sittata ayyamin a cikin kwatancin kwana shida shine nan shi fasir yake cewa farkon ta lahadi zuwa ranar juma'a ne yawwa wa ma masana min lugubin ai babu wata wahala da ta shafe mu in ji Allah wannan raddi ne ga su yahudu da suke faɗa kamar da abdullahi bin abbas yake faɗa cewa wai ubangi tabaraka wa ta'ala abin da yasa ba a cikin halittar sammai da ƙasai a cikin kwatancin kwana shida abin da yake tsakanin su aka ɗauke asabar wai Allah ai hutawa ya a wannan ranar su abin da suke faɗa suke faɗa kenan to to ubangiji ya tsaka gabanin wannan mummunar aqidar ta ta yahudu to shine Allah ya faɗi wannan darraji gare su ake cewa shi lamarin ubangiji kun feku ne don ya nuna wa halittarsa ne sannu-sannu yawwa amma gurin Allah da halittar al'arshi da halittar abin da yake tsakanin sammai da kasai da halittar kuda da halittar kiyashi ai shi na ma'amumi za a rada shi an hanya kulla hukun faikuni ne kun faikuni ne in dai irada ta nufi abin abin kawai sai ya kasance to wannan raddi ne ga su yahuda akan haka na'am
فاصبر على ما رسولنا وصدق لنا وربك قبله الشمس وقبله النور yake cewa fasbir don haka ya rasulallahi ka yi haƙuri alama ya kuluna absa abin da su kafaran maka suke faɗa na su ne yahudu da kuma wasunsu yawwa ka yi haƙuri akan abin da suke faɗa su yahudu da wasunsu na shabbaha ubangiji da suke yi da abin da bai dace ba da kuma ƙaryace-ƙaryace da suke yi wato kaga shine daman shi su shi na Allah damuwarsa akan an taba Allah ne damuwarsa baya yi akan an taba zafin jikinsa wannan shine al'adar bayan Allah wanda su yi wurasarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ga damuwarsu da an taba zafin jikinsu ba kaga nan wajen ubangiji sai ce ba manzon Allah hakuri akan abin da su yahudu suke faɗa na taɓa zafin Allah da suka yi saboda a nan ne damuwa ta ci a nan ne in sun faɗa shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah yake rarrashin sa saboda in zafin sa aka taɓa shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan Allah zai kawo Allah ne Allah ba zai bari ba idan ku aka taɓa Allah to a nan za ga damuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam to ha kuma bayan Allah za ga yawanci haka suke yawa kada ka zamo in an taɓa zafin ka to a nan ne za a ga fushinka a nan ne za a ga damuwarka a'a idan an taba ka ka yi haƙuri ka ga cewa damun ka cancanta a yi ma ka siffarka ce idan an zaje ka an kyare ka ka ga siffarka ce amma an taba Allah to a nan ne kuma za a ga babu sauki ba ka ga a cikin uhudu ka ga abu sufiyana da ya zo bacin yaƙi ya lafa yake cewa akali kaumin muhammadin sallallahu alaihi wasallama manzala sai ce la su jibu kar ku amsa masa shin akwai shugaba tambayi shugaba atli qauni atli qauni atli qauni atli qauni ibn al-hattab shi ma aka ce kada ku amsa masa ya tambayi sai na abubakar shi ma aka shi ma aka ce manzo Allah ya ce la su jibu sai yake cewa amma haula'i kad halaku ko huliku duk waɗannan da na faɗa a yi sun rasu sun tafi manzo Allah dai sai ce kada amsa masa can sai ce ubal hubal sai ya faɗi sunan banki sunan gunci sai manzo Allah nan kuma sai ya ce ajibu ku amsa masa kun ga na an an hada Allah da wani abu nan ba a musamaha ba amma da ya faɗi da ya faɗi wannan janabi mai girma manzo Allah sai ce ku amsa masa amma yana faɗar Allah sai ya ce ajibuhu to haka ake so kai ma ka zama kada ka zamo damuwarka a kanka ne ya zamo damuwarka in an taba Allah in an taba annabi sallallahu alaihi wasallama na'am wasabbih dan haka bihamdi rabbaka ka tsarkake ubangijinka kana mai shudanya tsarkakewar da godiya da ubangijinka ma'ana salli ka yi sallah kana mai yin godiya ga ubangiji qabla tulu'i shamsi kamun kullowar rana yace ai salatu subi nace sallar asubahi wa qabla al-ghurubi da kuma kafin faduwar rana ita ce sallar azhur da kuma sallar la'asar wa min al-layl
wa min al-rawd wa al-qur wa min al-rasul haka nan fasa bihu ma'ana kayi sallar sallar isha'aini min al-layl da daddare yawa ita ce sallar magarba da sallar isha wa adbaru sujudi da kuma bayan salloli shine sunnoni wanda suke ababen sunnantawa yawa to anan ko dai ya zama mujabi na an yi idlaqin juz'in sallah alal kulli ko kuma ya zama haqiqi tunda ita sallah dan ai ana kiranta da man gaji na ma sabbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabhatu buha ana kiranta da tasbihi tasbihi ko kuma a ya zama din tasbihin ake nufi ba ita sallah ake nufi ba kowanne zai iya zama haka ya ce wasami ka yi sauraro a ranar da mai kira yake yin kira min makanin karibin daga bigire wanda yake makusanci
يوم يسمعون الدعاء ذلك يوم الخلود yauma a ranar da halitta ga baki ɗinku suke jutsawa bilhaƙi da gaskiya shi ne wato busa ta biyu da israfil zai yi zalika ai wannan wa- zalika wannan lokaci na yin wannan kira yaumul huruj shi ne lokacin fitowa daga cikin kabarurruka
إنا نحن inna نحيي ونميت وهو الحكيم na hayu bi haƙiƙa mu ne muke rayarwa in ji Allah wani mitu kuma muke kashewa wa ilayna al-masir kuma haka nan komawa ta tabbata zuwa gare mu
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وأصبحت الأرض وفي
yawma tashaqqaqul ardu a ranar da ƙasa za ta tsage gare su za ta tsatsage sira'an ai suna fitowa suna masu gaggawa zalika hasharun wannan taro ne alaina yasir min sauki ne a gurin mu yawa min sauki ne ranar da duk za a tara halitta ga baki daya kowa bai fito daga cikin kabari kuma za a nufi mahashar yawa kowa zai taru da mutum da aljan kowa da dabbobi za a taru Allah samu dace
نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار توكل القرآن من يخاف عن na na alama ba ya kuluna mu ne mafi- mafi- masana da abin da su kafiran maka suke faɗa wa ma anta alaihim bi jabbar ya rasulullahi kai ba mai tilasta musu bane akan imani fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai dai ka ci gaba da yin gargadin yin gargadin wanda yake tsoron narkona bil qur'ani da al qur'ani sune mu'minai na'am
بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والسابعات جهرا نعم فالحاملات يسرا فالجافات يسرا فالمقسمات أمرا إنما إنما توعدون لصادق والذاريات ذروة ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da kitaku wanda suke sheƙe ƙasa sheƙewa da wani tama alhamilati wikira hakanan da giragizai wanda suke ɗauke da nauyi na ruwa aljariya ce hakanan da shi ne a sufunu jirage wanda suke suke gudana akan fuskar ruwa akan ruwa yusuran cikin sauƙi falmuqassimati amra hakanan ubangiji yayi rantsuwa da malaluku da suke rarraba arziki yawa suke raba ruwan sama ne abubuwa na arzikai wani kowane mala'ika da abin da ubangiji ya sanya a hannunsa duk Allah ya yi rantsuwa da su ko kwa Uban- ubangiji ya yi rantsuwa da wayannan abubuwan ne saboda akwai dilala a cikinsu wanda suke nuna girman ƙudurar ubangiji wayannan abubuwan yawwa ko ku a'a kamar da malamai suka faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa ne da kansa ma'ana ubangijin wanda ya wayannan abubuwan inna ma tu aduna ai abin da aka yi muku alkawarinsa na sha'anin tashin alkiyama da waninsa na sadiqun alkawari ne na gaskiya na'am
وإن الدين لواقع wa inna dina haƙiƙa sakamako kuma bayan hisabi lawaƙin wannan shi ma mai afka- afkuwa ne
والسماء ذات الحبك ya ce allah ya rantsuwa da sama ma'abuciyar tafarkai na'am ya ce haƙiƙa ku mutanen maka a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alƙur'ani lalle kuna cikin faɗi wanda yake mai sassaɓawa yawa kuna sassaɓawa wani lokacin ku ci ku dangana sihiri ga wannan janabi mai girma wani lokacin kuma ku faɗi kahana da sauransu na'am ya ce ana juyar da ana juyar yufaku anuhu man ufika wanda aka juyatar aka juyar da shi gabarin shari'a a cikin ilimin Allah to shi ake juyarwa gabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani an tsinewa makaryata su ne wa'annan da suke dangana abin da bai dace ba ƙaryace-ƙaryace a janibi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu yin ƙarya na wata su ce su dangana masa kahana wata su dangana masa halin taɓanka wata su dangana wato sha'anin sihiri ga wannan janabi ko kuma zuwa ga alƙur'ani to an tsine musu su ne maƙaryata kenan na'am wa'annan da suka kasance a cikin tsananin jahilci ta huna kuma marabka na gabarin lahira yace suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kuma wadda take kamar ta istihza'i wai yaushe ne ranar sakamakon nan ina ranar sakamako shi ne ranar da su ake adabta su a wuta za a ce musu zuku fitnatakun ku ɗanɗan wannan azabar taku haɗa ta'aziba wannan azabtawar allazi kuntum bihi tasta'jiluna wanda kuke neman gaggawan zuwansa yake hakika su ka almuttakina wanda suke masu shayin ubangiji sun kasance a cikin aljannatai wa uyunin da kuma wato idanuwan idanuwar ruwa yawa na aljanna akhirina bi ahizina halin kasancewarsu masu riko ne da abin da ubangiji ya ba su na sakamako innahum haƙiƙa su sun kasance ƙabla zalika kafin shigar su aljanna musulmina masu kyautatawa ne tun adin duniya duk da siffarsu ce bayan kyautatawarsa da suke yi tun a nan duniya kuma sun kasance kaɗan ne suke yin bacci da daddare baccinsu a cikin dare ya karanta na kuma a lokacin sahur su ya taga kiruna suna neman gafarar ubangiji suna cewa allahumma gafir lana allahumma gafir lana wannan shine siffar su wa'annan matakina ga su da daddare baccin su ya karanta abin da suke shagalta da shi bayan da da farko ya farko da ya faɗa musulmina masu kyautatawa ne tun a nan duniya gurin tsa'ar Allah sai kuma gashi kuma kaɗan ne baccinsu kaɗan ne da daddare yawa wanda daman a cikin dare kuma ba abin da suke in ba cikin shagaltuwarsu da Allah da bauta Allah da salloli ba shine can kaga mafarkin da Abdullahi bin Umar ya ko a cikin sahihi yake ga ita sai da Hafsa sai da hafsa take ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi mafarki sai go sun mala'iku sun tafi da shi su su biyu sun tafi da shi hanyar wuta da ya je wuta ya ga wuta sai ya firgita shikenan har ya ga wasu mazaje a cikin wutar wanda shi Abdullahi bin Umar ya san su sai ya haɗu da wata wani mala'ika na ta lamtura lamtura ma'ana kar kar kar kar a damu kar a raurawa shikenan da safe da ya tashi shi abdullahi bin umara sai yake ga wa yar uwarsa sai da hafsa ya dakin manza ta kuma sai take ga shugaba sallallahu alaihi wasallama shine shugaba ke cewa law kana yusalli min al-layl ina ma dai abdullahi bin umar yana yin sallah da daddare to shine ta fakana la yanamu min al-layl illa qalila tun daga sannan da yayi wannan ruwa abdullahi bin umar baya yin bacci da daddare sai dan kadan yake yin bacci to haka bayan Allah sai da daddare kuma kenan sai a zauna kuma a ta ibada ba a zauna a ta gira ba yawwa sai kuma siffarsu ta gaba kuma wa bil asharu hum yastaghfiruna lokacin suhur kuma za su ta neman gafara gurin ubangiji na'am siffar su dai mutaki na din da da Allah su fanta su haka nan akwai haƙi akwai rabu fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu lissa'ili ga wanda ya zo nema shine mai- wanda ya zo yake nema yake a bashi wal maharumi da wanda ma aka kade shi ga barin roƙon saboda kamewarsa baya yin roƙon to duk wa'annan yana da haƙƙi a cikin dukiyoyinsu yawa shi roƙo idan mutum ya duba cikin shari'a zai ga shari'a ta zargi roƙo kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce mazala yana cewa la- la zalu rajulu ya sa'alu hatta ya ke yau malkiyamati wa ma fi wajihi atal hane au kama kala alaihi salatu wassalam mutum ba zai gushe ba yana ta roƙo yana ta roƙo har sai ya zo ran tashin alkiyama ga baki ɗin fuskarsa babu nama gabaki ɗaya duk ya yage mutuncinsa ya bayar gabaki ɗaya in je mutum zai yana roƙo to amma kai kuma kai da aka zo gurinka aka nema aka roƙa to kai kuma bayar dan yana faɗa da cewa duk sa'ila walau bi zulfin idan mai roƙo ya zo nema gurinka to kai ba shi ko da ko fato ne yana ce kuma wuɗi sa'ila walau ja'a ala farasin ka ba wa mai nema wanda ya zo kaga yana cikin halin nema ba shi ko da ya zo a kan doki ka gan shi da wata shiga mai kyau in dai nema ɗin ba shi yawa to shi sa shi kai da kake ne kai in an zo nema gurinka kada ka tare mutum idan babu shi ne to a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri kalla mutum to babu kai kuma idan ya dace ka yi roƙo shi mutum shi ne masanin kansa yawa akwai wanda shari'a ta ce bukatuwa za su iya roƙon to amma shi kansa in za a yi roƙon kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi kaga wani yake tambayar manzon Allah ya rasulullahi as'alu shin zan iya yin roƙo sai ya ce idza budda idza kunta sa'ilan la budda fas'al salihina idan ya zama babu masawa sai ka yi roƙon to tambayi mutanen kirki neman mutum mutumin kirki sai ka roƙe shi wanda ba zai tozarta ka ba wanda ya san mutuncinka ko kuma ya- malamin sun da cewa ko kuma hukuma wanda dama arzikin al'umma a hannunsu yake yawa domin wani za ka ga ya kai ya kai munzalin da za a bashi amma kuma saboda kamewarsa ba za- ba za a fahimci cewa ba shi da shi ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi laysal muskinu allazi tarudduhu luqmatu wal luqmatani awu tamratu wa tamratani shi miskini ba shine wanda zai zo yana allazi wahidan a bashi dabino ɗaya ko dabino biyu ba a ba shine miskini ba miskini shine wanda yana cikin halin bukata amma ba zai iya bayyanawa ba mutane ba za su gane shi ba wannan shine miskini to kai in kaga haka sai ka bayar sai ka taimaka masa na'am ya ce wakil arabi haka nan a cikin ƙasa da abin da ƙasa ta tattare na tsaunuka da irin koguna da Allah ya a cikin ƙasa da bishiyoyi da tsirrai da wani su ma abubuwan da Allah ya tattare a cikin ƙasa da ba a san su ba ayatu akwai ayoyi wanda suke dalala akan kudurar ubangiji da kuma wahadaniyarsa amma gaba limukin yana sai su za su fahimci haka na'am haka nan akwai ayoyi wanda suke dalala akan girman kudurar ubangiji fi anfusukum a cikin kawunanku yawa idan ka duba kanka ayoyin da suka tattara da kai wanda suke dalala akan wahdaniyar ubangiji ba za su kirgu ba shi yasa shi mutum da'imin kullum abin da ake noma ya dinga izina da irin ayoyin da suke gudana a tare da shi yawa sirani qayyumi ta qayyumi ta kafi kulli shay'in ko a cikin komai akwai aya da take dalala akan wahdaniyar ubangiji amma kuma sai ga mutsini shi zai fahimta haka afala suruna yanzu ba za ku gane wannan ba na'am haka nan akwai arzikinku fi sama'i a cikin sama wa ma tu aduna da abin da aka muku alkawari na sakamako ma'ana shi ma ne ya tabbata abin rubutawa ne a sama na'am
فعرض السماء والأرض منهن حق مثل ما أنه تعلمون fauradu sama'i wal ardi rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa ma'ana ina rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa in ji Allah innahu haƙiƙa abin da muka muku alƙawarin sa la haqqun lalle mutabbaci ne misla ma annakum tantukuna irin yadda kuke yin furici irin yadda kuke yin magana irin yadda kuke ganin maganar ku kuke yin magana kuke yin magana take fita gare ku ba kwa kokonto a cikinta to haka nan shi ma abin da ake muku alkawari matabbaci ne alataka ألكم كهدوث إبراهيم كهدوث وإبراهيم الخليل in ce ya rasulallah annan duk ubangiji yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama akan abin da su kafaran maka suka yi shine yace hakika ya rasulallah labarin bakin nan na annabi Ibrahim ababen girmamawa ya zo maka
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
dakhalu alaihi a yayin da su shiga gare shi faqalu salama suka ce salam ma'amanin sallu salama muna yin sallama qala salam shi ma yace musu salam qaumun munkaruna ma'ana yace muku wayannan mutane ne wanda bamu san su ba ay la na'rifuhum na'am
فقال إلى أهلهم فجاء بمثل faraga sai ya zama ya juya zuwa ga ahalinsa sirran a ɓoye sai ya zo da ɗan maraƙi wanda yake saminan babba shine mai mai na muje
فقربوا إليه قال لا تأكلون faƙararru sai ya kusanto da shi zuwa gare su ƙala ya ce alata ku nuna yanzu ba za ku ba kwace ba falon ya jibu ba su amsa masa ba
فأوجد منهم خيفة قالوا لا تخف وذكروه بغلام عليم fa a wajensa minhun khifa shi kenan sai ya kore ɓoye shayi minhun daga gare su a cikin ransa ya ga baƙi sun zo ya bujiran musu da abinci kuma gashi ba su ci ba qalu la tahab sai suka ce kada ka yi shayi yawwa inna rusul rabbika mu ma'aikan ubangijinka ne wa basharuhu suka yi masa bishara gubi gulamin alim da wani yaro wanda yake ma'abocin sani da yawa shine annabi ishaq fa aqbalat فأخذت امرأته في سهرة فسكت وعنها وقالت عجوز حكيم kenan sai matarsa ta fuskanto ita ce saratu fi sarratin a cikin kururuwa fasakkatu waje a sai ta dan mari fuskarta irin al'adar yadda mata suke idan wani abu ya ba su al'adari wa qalat tace azuzun tsohuwa wadda take a kimin mara haihuwa shekara kusan ɗari ga mijin da shi ma ya zaci wajen shekara ɗari tana mamakin wannan na'am
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم sai su mala'ikun nan suka ce haka nan ubangijin ke hukunta yawwa haka ubangijin ke hukunta innahu hakika shi Allah huwal hakimu shine gwani a cikin aikinsa shine yake ajiye lamari inda ya dace alimun al'alimu kuma wanda yake masani da halittarsa
قال فما خطبكم أيها المرسلون
yake nan sai ya ce to ku kuma me sha'aninku ayyuhal mursaluna ku wa'annan ma'aika na'am قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين gadu suka ce inna ursilna hakika mu an aike mu ne ila qaumin mujrimin zuwa wasu mutane wanda suka kafarai su ne mutanen annabi lut
لنرسل عليهم حجارة من طين domin mu aikan musu da hidaratun duwatsu min dinin na yumbu wanda yake abin dafawa da wuta musawwamata abin yi wa alama kowane dutse abin yi wa alama a gurin ubangijinka ma'ana akwai sunan wanda za a jefa wa shi wannan dutsen lilmusulifina ga wanda suka masu barna su ne wanda suke masu zuwa wa maza na'am Allah ya ce sai muka fitar da wanda ya zamo a cikin ita alƙaryar nan minal muminina daga muminai
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ba mu samu wani gida a cikin ta ba in ban da gida kwaya ta na musulmai shine annabi ludu da da ƴaƴansa mata na'am
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم yace wata rakana fiha aya muka wanzar da alama fiha a cikin ita wannan alƙarya lillazina yakhafuna al'azaba ga wanda suke shayin azaba al'alima azaba wadda take mai radadi haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halakar da su yawa shi yasa za ga a gurin kamar shi imamu maluku cewa wanda yake aiki irin aikin mutanen annabi ludu to shi da wanda ya yi da wanda aka yi waɗin duk shi a gurinsa jefe su za a yi yawwa shi a gurinsa jefe su za a yi shi kuma kamar gurin su imamu shafi'i ne da imamu ahmad su a gurinsu sai suka sanya hukuncin kamar mai zina ne kamar hukuncin mai zina ne yawwa idan musulmi ne shi shi kenan sai a yi masa hukuncin zina idan kuma ba musulmi ba ne shi kenan sai a yi masa bulala kuma sai a je a yi masa a je can a daure shi yawwa sabanin shi kuma abu hanifa shi kuma a gudun sai ce ba za a masa wannan hukuncin ba za a bi a shi hukuma za ta bi ban iya laifinsa a bi masa ta a tsoratar da shi a yi masa hukunci amma ba haddi ba na'am
وفي نوح إذ أرسلناه إلى فرعون من قبل yake cewa wa fi Musa a cikin kissar annabi Musa akwai izina a ciki iz arsalnahu a yayin da muka aike shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultanin tare da hujja mubinin mabayyaniya yace fatawalla dan haka fir'auna sai ya juya gabarin yin imani bi rukunihi tare da rundunarsa wa ƙala ya ce da annan musa sahirin au majnun ya ce ai mai sihiri ne ko au majnunin ko kuma mai halin taɓin kani Allah ya ce sai muka kama shi fa na baznahu da shi da jama'a ta muka jefa su fil yammi a cikin ruwa yake nan suka nutse wa huwa shi fir'auna mulimin yana abin zargi wa fi adin haka nan a cikin halakar da adawa shi ma akwai izina akwai aya iz arsalna alaihim ar-rih laqima yayin da muka aika musu da iska wadda take ba kararar iska wadda babu alheri a cikin ta
وما تكون شوك أبت علينا جعله كالرميم ya ce ita iskar da aka aika musu ba ta barin komai da ta zo gare shi face ta sanya shi kai ka ce da diddigaggen abu yawwa abu da tafi shi ne a cikin hadisi maza Allah yake cewa na surti bisa ba hulikat adin duk da buri an taimake ni akan ahazabu da iskar saba su kuma adawa iskar da buri Allah ya aika musu yawwa duk ta halakar da su na'am
وفي ثمود وإذ قيل لهم ومكرهم حتى haka nan a cikin halakar da samudawa ma mutanen annabi salihu shi ma akwai izina a ciki isqila lahum a yayin da aka ce da su bayan sun soke sun soke taguwa tamattau ku dan ji dadi hatta hina har zuwa wani dan lokaci
فعصوا أمر ربهم فأخذتهم
fa'atun sai suka yi girman kai an amsa rabbihin gabarin umarnin ubangijinsu fa'azarhu musa'iqatu dan haka sai tsawa ta kama su yawa dama an ce tamattaku fi darukum salatata ayyami shikenan bayan kwana uku shikenan sai tsawa ta kama su wa hum yanzuruna da halin suna gani da rana na'am kamar saba'o min kiyan ba su sami ikon tashi ba a yayin zuwan azaban fa asbahu fi darihin jasimina sai ga kawai a tukurkushe wa ma kanu mun tasirina ba su zama kuma ababen taimaka ba na'am ya ce wa ƙaumin nuhin da mutanen annabi nuhu min ƙabalu kafin halakar da wa'annan wa'anda aka ambata kuma duk akwai izina a cikin kistarsu innan haƙiƙa kanu sun kasance ƙaumin fasiki na mutane ne wanda suke fasikai wasu ma abane na ha ice sama in ji ubangiji mun gina ta da aidin da ƙarfi yawwa ba tare da wasu ɗaukowa ba yawwa ƙarfin Allah ne na'am wa inna lamusiquna haqiqa mu masu iko ne na'am Allah ya ce ita kuma ƙasa farashinaha mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahiduna ma dalla domin masu shimfiɗawa duk wannan Allah yana jam'i ne zuwa gare shi kasancewa ga Allah fa shi yake da ikon shi ya wayannan abubuwa kullu shay yace da kowane abu kuma Allah ya ce mun halice shi biyu komai mun halice shi biyu ga namiji ga mace ga sama ga ƙasa ga rana ga wuta ga ga wata ga tsauni tudu kenan ga kuma kwari ga sanyi ga zafi ga ga zafi ga ɗaci ga haske ga duhu komai Allah ya halice shi bibbiyu la'allakum tadhakkaruna ko cewa ku za ku wa'azantu kusan cewa malicin wayannan abubuwan biyu shi ne wanda ya cancanta da ku bauta masa na'am don haka ku yi gudu ku gaggauta komawa shi ne zuwa ga Allah ku yi gudu zuwa ga Allah yawwa ma'ana zuwa ku gaggawa zuwa ga sakamakonsa ku gudu daga hukubarsa zuwa ga sakamakonsa shine ku bi shi kada ku saba masa ku yi gudu zuwa ga Allah shine san ki ta sari ila magfiratin min rabbikum sari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard inni lakum minhu nadhirun mubin haqiqa ne mai gargadi ne inda muku gargadi ga azabar ubangiji gargadi wanda yake mabayyani
ولا تجعلوا مع الله إلها
kada ku sanya wani ilahin afara tare da ubangiji kan ku tarayya Allah da wani abu kada ku sai tsakko wani iyayen giji ku haɗa shi da Allah haƙiƙa ne mai gargaɗi ne ina muku gargaɗin azabar ubangiji gargaɗi wanda ya ce mabayyani
كذلك ما أتى الذين من قبلهم والرسول إلا قالوا ساحر أو
yace haka nan ma a tallabin babu wani manzo da yake zuwa wa'annan da suke gabaninsu face sun ce masa ko dan su ce mai sihiri ne ko kuma su ce masa mahaukaci ne subhanallah aka can suke yi irin yadda suke gaggaya wa annabawan da suka gabata haka irin wannan abin suke zuwa suke raba shi zuwa wannan zanabi mai girma zanabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
بل هم قوم طاغون shi ne Allah ya ce atawa sau bi wasisi ne ya suke yi da shi ne istifhami ne ba ma'anar korewa ma'ana ai ba wasisi ne ya suke yi da shi ba da wannan faɗin balhum bari dai cewa su ƙaumin tsagu na mutane ne wanda suka ƙetare iyaka gurin saɓon Allah
فتول عنهم فما أنت بملوم don haka fata walla anhu ka buji daga banu ya rasulallah fama an tabi malum kai ba abin zargi ba ne a kansu
ونفسك فإن الذكرى تنفع المؤمنين
wa zakir ka ci gaba da yin gargadi gare su fa inna zikira hakika shi gargadi tanfa'ul mu'minina tana amfanar wanda suke mu'minai وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
na'am Allah ya ce wa ma halakatul jinna wal ins ban halacci aljanu da mutane ba illa liya'buduni na roƙe na halacce su ne don su bauta min yawwa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi ka ne don bauta yawwa kuma abin da ake so ka siffanci da siffarsa ta ubudiyya shi kuma Allah ka ba shi siffarsa ta rububiyya kai kuma ka siffanta da siffarka ta abdu cewa kai bawa ne makasanci a gaban Allah shi kuma Allah dukkanin kaseta da jalala da girma ka bashi shi kuma martabarsa ta uluhiyya da rububiyya yawa kai kai siffarka kenan yawa shi yasa yake cewa wannan kuma cewar ubangiji tabaraka wa ta'ala fadin sa da yake cewa ma halakatul jinna wal insa illa illa liya'buduni ba yi- rashin rashin bautar kafare ba yana ba yana kora wannan bane domin da yawa zaka iya niyyar ka abu ne ka samar da shi don kaza kuma sai ka yin ab- amfani da shi gurin wannan kaza din Allah ta kadi shi yanzu misali biro ne za ka iya samu biro don ka yi rubutu da shi kuma da yawa ba za ka yi rubutun da shi ba yawa to ko da kaga kafirai sun zo su kuma ba su bauta wa Allah ba to amma a hakika dai an halicce su ne don bauta yawa in ka saba ka kauce to wannan kai dai ka kauce ne kuma Allah kuma shi ya san yadda zai da kai ka ka ka ka kauce gab- gabarin hanyar Allah hanyar gaskiya yawa amma shi mutum da aljan an halicce ka ne kawai dan bauta kai abdu ne na'am
ما أعلمهم من رزق وما أنوعهم من
ma uridu minhum rizqin bana neman wani arziki gare ni ko ga kawunan su wa ma uridu haka nan bana nufin an yake mu ni su ciyar da ni
إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين
hakika ubangiji shine ar-razzaq shine mai azartawa zulku wata ma'abocin karfi wanda yake mai tsananin karfi
فإن الذين ظلموا يظلمون أحادهم فلا يستعجلون yake cewa hakika rabo na azaba ya tabbata ga wa'annan da suka zalunci kawunan su ta hanyar kafircewa Allah irin kwatancin rabon a sahabin su ne waɗanda aka halakar a gabaninsu fala ya don haka kada su nemi gaggawun zuwar azaba
وويل للذين كفروا من يوم لهم يوعدون tsananin azaba ya tabbata lillazi na kafaru ga wannan da suka kafircewa ubangiji min yau mihim allazi yu'adu a yinin su wannan yu'adun da aka musu alƙawari alhamdulillah Ya. اللهم صل على سيدنا مدى لفا من وراء آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله قال أن وسيلة قال شو كرامة الله تسلم الله تسلم الله تسلم ya mana bukatun mu ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka ba mu alherin gaba daya inda ko muka faɗa ba daidai ba Allah kai mana gafara Allah gafarta mana gafarta iyayenmu da baka sinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna Allah fi shari حسن الله ونعم الوكيل شعبي fatiha da salatin fati ima da alima ya rasulullah alhamdulillah